بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لوكتين da annabi Musa yake cewa jama'arsa li qaumihi al'ummarsa an tazbahu baqara ya'murukum an tazbahu baqara yana Allah yana umurtan ku ku nemi saniya ku yanka saboda da itan Allah zai bayyana wanda ya yi kisan uwansa kisa aka yi ba a san wanda ya yi kisan ba aka ɗauki mutum aka tafi da shi gefen gari aka mai kisa aka jefar da shi a can ashe uwansa ne saboda gaba ana ta cikiyan wanda ya kisa ba a sani ba ba a gane shi ba suka zo suka tadda annabi musa ya annabi musa gaya mana ko kuma ka roƙa mana allah ya sanar da mu wanda ya yi kisan ɗan'uwanmu musa ya ce wa allah to allah da ikonsa bayyana musu mana wanda ya musu kisan ɗan'uwansu sai allah yake cewa ka ce musu su je su nemo sa su yanka shi ne wa iskala musa yayin da annabi musa ake gawa annabi labari yayin da annabi musa iskala ya ce li ƙaunihi jama'arsa wanda suka zo suka tambaye shi an tasbahu su nemi saniya su yanka kalu sai kuma suka ce a tattakizuna ku zuwa Allah haka ya gaya maka ko kuma musa izgilanci za ka mana ba ladabi muka ce kawai a gaya mana wane ne kuma mu je mu nemo saniya mu yanka mu ci me ko mu jefar ko me abin da muka tambaya daban abin da kai da allah ka kuka gaya mana daban da ta kai zina huzuwa musa ya sauri ke cewa a uzu billahi ana kona min aljahili tsari nake nema daga allah da in zama daga cikin masu muku izgilanci kaga kenan al'amari da gaske ne qalu du'lana rabbaka yubayyin lana ma hi to mun gane yanzu kam Allah ne ya ce mu ne saniya daga sa'a saniyar za mu gane ko to ga yawa Allah yubayyin lana ma hiya wacce iri za mu samo mu yanka قال إنه يقول إنها بقرة تلكو هنا نيما الله يتنن تامكو توبريا مكو أمسا da a ce sun nemo kowace irin saniya ce mata yi sai suka ce to gawa Allah kuma wani irin saniya za mu nemo mai ruwanka kamar ka zo wajen malami ka ce maza da yi kaɗan yi ka ce to wani iri babba ka da yi ƙato ga nan mai ruwanka na girka gwamnati na'am ƙala sai Allah ya ce innahu ƙala sai yake cewa innahu ya ƙulu innaha baƙarfin la faridun wala bikrun awanun bai na zalik saniyar da za ku je ku nemo ba ƙyar ƙanƙanuwa ba kuma ba ƙatuwa ba matsakaiciya za ku je ku nemo ku yanka ba a ce ƙyar ƙanƙanuwar sa ba kuma ba ƙatuwar sa ba shi an gama ku je ku nemo ta awanun bai na zalik a tsakanin biyu kaga daga shekara uku hudu kaga biyu da rabi uku hudu biyar haka biyu da rabi uku fudu haka za ku je kullum faf'alu ma tu'marun ku je ku nafaza abin da aka umarce ku ku je ku aikata sai kuma suka sake dawo Musa قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين muna ganewa rabilu na sha gaya muku ku zo da wuri karatun nan doku ake yi yanzu zaman katon ya yi ka duba wanda suke gaba duk ba masu karatu ba ne ku sai kun sa mutum ya yi magana kuma a don kuku nake amfana la tsawaye je ka zanna bakin gate in kaso bai dame ni ba wallahi na'am bashi ya hadda na fahimta da da da hake san bi a dole ne in ba ku ba za a yi karatun ba ne قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فبي سكتي قالوا ادع لنا ربك شيء وألا كمهر إلو يبين لنا ما لونها وشئر كلا بقرسا جرسا فرا أه؟ wace iri to shi kenan bari na sake tambaya muku Allah ya sake tambaya musu Allah Allah sai yake cewa innahu yaqulu innaha baqaratun safra saniyar Allah ya ce saniyar da za ku yanka saniya ce ta kalanta ruwan ɗorowa ruwan ɗorowa haka take yellow ko ba ja ba ba ja ba baki ba ba fari da baki ba ba a ruwan ɗorowa ku sai wace irin ruwan ɗorowa ku ce ku je ku nemo ba kullum yan tambaya ba bismillah duk tambayoyin fa nawa izgilanci ne ba wasu suke so su Allah ya ce ku je ku nemo ruwan ɗorowa Allah ya san za su sha wahala kuma yana so ya ba su wahala da mu tunda izgilanci suke bari ya ba su wahala kuma ruwan ɗorowan fa faqi'un launuha wanda kalanta ruwan ɗorowan ya bayyana sosai daga ka hango ta koda daga nesa ne kaka tabbata cewa ruwan ɗorowa ce ba wai sai ta zo ta kusa da kai ba wanda ta fidda kalanta a ɗorawa sosai daga nesa amma in kun ganta tasurrun nazirin me ma'anar tasurrun nazirin wato duk wanda ya ganta a cike take kuma ta isa sa da wannan shekarun nan nata takan yi wa kowa a ido in ya ganta ko ya hango ta ta surun nazirin kasan sa ko ba irin ɗorawa ba ce matsakaiciya ba ƙanƙanuwa ba ƙatawa ba ta fi cika ido gata a cikin ƙoshinta a cikin lafiyanta a wannan shekaru nata kawai sai dai karere ka ce ka samu iri in mace ne iri na masha Allah wannan nama ma ba zai tauri ba a ƙasar da mun yi magani shanu wallahi tasurrun nazirin قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ذكر suka sake komawa Musa na'am cewa Allah kuma har ilau wace iri daga cikin ruwan ɗorowa wace iri daga cikin da za mu samu ruwan ɗorowan nan wanda ta zama mai aiki ce ko kuma mai noma ce ko kuma wanda ake aiki da ita ko kuma wanda take zama haka wacce a ciki biyu saboda shanu da yawa innal baqara tashabaha alaina ko wanda suke zanne haka kawai a garki akwai kuma wanda suka zama saboda su can bani isra'ila da laraba ba aikin shanu ba ruwansu da wannan bujimi ne wannan sace kowace ma aiki take ku ne na kuke zaben bujima su zama kawai suke da aiki su saniya ma suka rage ta yi noma wa inna insha Allahu la muhtadun mu fa wai saboda mu yi aiki ne saboda mu nemi dace mu samu dacewa muke maka yi wannan tambayoyin ba izgalanci bane mu don mun ga kaman ka so mu cewa ko kana nuna mana ko kana daukan mu izgalanci muke ba so muke mu shiryu har ma da cewa in Allah ya so قال موسى سيكي تشمس إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها موسى يكي تشوى ألا ياشمكو saniyar da ba ta ƙarƙashin aiki ba aiki ake da ita ba kuma ba ta shayarwa ba aikin shayarwa take ba ai ba aikin lambu ba ko aikin gona take ba musallamatun la shiyata fiha babu wani aibi a tare da ita babu kurji babu tabo babu ƙwarzona babu ciwo babu targade duk babu musallamatun la shiyata fiha ha Musa qalu al'ana ji'ta bil haqq haba yanzu ka kawo gaskiya da din dubba gaskiya kawo muku wahayi ku ce yanzu ka kawo mana gaskiya to shikenan wato yanzu ka gane da muka shirya da mu fa zabahuha wai suka ce suka je suka samo ta suka je suka samu ta suka yi ta nema suka yi ta nema suka yi ta nema sai suka je suka samu ta can wajen wani dan maraya maraya wanda ya gaje ta wajen mahaifiyarsa sun sha nema kam wanda ya yi biyayyar mamarsa mamar ta bar masa wannan sa ita kadai cak ya gaje ta suka zo za su suna nema suna bincike suna tambaya suna cikiya aka shiryo su aka turo su wajen sa ce eh lalle sai ga ta wallahi safra'un ne kuma faqi wa launuha kuma tasurrun nazirin ne suka ce nawa zaka sayar mana sai yake ba na sayarwa bane shi kadai na gada wajen mamata kuma ba na so na rabu da shi to mu a duniyan nan ba irin yawon da ba mu taba ganin saniya irin wannan karan ba to kuma fitina ta samu yankinmu annabin Allah yake ce mana mu nemo irin wannan sa ba inda muka samu wata sai a wajenka za ka iya sayar mana ita mu je mu kashe wancan wutar da take horuwa tsakanin wajenmu a danginmu a wajenmu ga abin da yake faruwa ya ce shi ba na sayarwa ba ne tunda kuka same ta nan ba ma kuje ku samu a gaban ba ɗauko sarkin gari a ɗauko waye a ɗauko dattijan na ɗauko waye a zo a zanna ya magana a sa baki ya ce shi ba ba na sayarwa ba ne kuma ba kwaciya in kun kwace ne wajen musan zane ya sake kai ƙarar muku don bote ma Allah nin gelo ba don masafara da ba to har Allah ya sa aka jawo aka karkato kansa aka samo kansa ya ce to na yadda tun da har kuka nuna haka kuka damu kuka tattaro min kowa ma akan ya zo ya sa baki na siyar na yadda na sayarwa amma da gwal gwal kuma sai kun sa sikelin wannan saniyar ku ga nauyinta sai ku sa gwal ya yi nauyin wannan saniya shi da kudin ka kun ba wai suka tattara kudaden su duk bai kai ba da karo karo karo karo karo karo aka cika in yi riskitan biyayyar mama ta azartar da shi sai suka saye ta suka koma da ita garinsu suka je suka yanka saku fa zaba huha suka yanka ta wa ma kadu ya fa'alo da kyar su kasa sayanta da kyar su kasa sayanta amma sun saya saboda azaba zai sauka musu idan ba su yi haka ba muna tare wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun kuna tuna qataltum nafsan wanda kuka yi kisan sa fadara'tum fiha kuka yi ta ja da ja kuka yi ta jayayya wani anya kana gaba da shi ba ba kai kai kisansa ba ya zan yi duk gaban da zan yi da shi na isa in kashe shi abba wani kai mun gina maranan makona cacar baki da shi ba ka da hannu a ciki ya ce cacar baki bai kai har in yi kisansa ba ana a tuhumi wannan a tuhumi wannan a tuhumi ana neman wanda ya kisansa ashe dan babbansa ne kashe shi faddaratun kuka yi ta jayayya fiha akan ran da kuka kashe shikenan yanzu kam wanda ya kisan ina yaƙi yaƙi faɗa wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun Allah yakan iya ya fitar ya bayyana abin da kuka ɓoye ai wanda ya kisan akwai wani ya san yayi kisa a cikin ku amma Allah zai jira fa qul nadribuhu bi ba'dha ku yankasa mun yankasa wasu suka ce ce musu aka yi su yanke bindin sa sai su daki jikin sa din wasu kuma suka ce a harcin za ku yanko sai ku daki jikin saniya din a yanke din bayan su yanka ta to a yanke bindin a daki jikin wasu lokaci a harshe aka ce a yanko harshen a zaro shi sai a zo a dan daki jikin sa'i sai ya ce sai ya kuma sai ku gani ba za ku ga abin da zai faru suka je suka yanka sa in ma bindin ne in ma harshen ne dai a cikin biyu aka ce suka yanka suka zo suka dan daki jikin sa'in saniya sai ta tashi wasu kuma suka ce ba saniyar bace ba fa suka daka shirin suka je suka daki gawan a wani kaulin ina ji kuma shi ya fi inganta suka je kawai sai ya rayu ya tashi ya ce ya me kuke so ya ce waye kashe ka ya ce dan bafana ne ware sai ya kwanta kun ga yadda Allah ya rayar da wannan kun gani kazalika yuhyi Allahu al-mauta haka Allah zai rayar da mamata gaba daya haka zai ta da su wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun haka Allah zai ta nuna muku abubuwa daban-daban daban-daban daban saboda ku dawo kan hayyacinku na jingina wa Allah ga al'amari ko za ku yi hankali sun makasar kulubukun min ba'ad zalika fahiyya kal hijarati a wa shaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yahbitu min khashyati allahi وما الله بغافل عما تعملون قست ثم كما قست قلوبكم زكاتنكم سكاي توري zuciyar Allah ka raba mu da taurin zuciya qasat qulubukum min ba'di zalika ban haka ya faru fahiya kal hijara sai da ta zama kaban duwar wasu aikin tauri awa shaddu qaswa ko ma tafi zuwar watsu tsanancin tauri wa inna min al-hijarati ai duwar watsu kam lama ya tafajjaru min al-anhar baka ganin ruwa yana bulbulowa daga cikin dutse ne ruwa yakan iya tsaga dutse tsiro yakan iya tsaga dutse tsiro yi baka taba ga bishi akan dutse ba na ruwa ya baya tsaga dutse ya fito yana tsagawa amma ku zukatanku ko kaɗan ƙasashe a washar da ƙasa wa inna min alhijarati lama ya tafajjaru min hulun har ba ka gani yanzu akwai kogin nilu na misra daga rwanda burundi sudan waye eritrea ethiopia ya daga misra ina daga cikin dutse nilu ya fito kogi babba ya ninka wannan ɗan kogin nakun kusan sau uku sau hudu daga cikin dutse ya bulbulo ruwa nawa koguna nawa suke fitowa cikin duwatsu wa inna min alhijarati lama yatafajjaru lama yatafajjaru yake bulbulowa lanhar koguna wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah ba ku ganin duwar in sukan karkatu su tsaya a karkace haka shi bai dawo ba shi kuma bai kwanto ba sai gan shi haka kwatigin da yabo me ya tokar wannan dutsen ba ruwanka Allah ne da halittunsa ban san ko ba kwa ban kusan ko kuna yawo cikin duwatsu ba ba kwa kula da irin wannan tsatsun dutse kaga ya karkace haka kuma kaga wani abu tsini kaɗan ne ya rike ƙasan kuma ya karkato ni dai ina hawa dutse Allah ya ban jarraban dutse ni ina gani kuna gani sosai kaga ya karkatu wani abu dan tsini a kasan ya dan rige wannan kuma gangarowa yayi ne ko kuma ko zai dai faɗo nan gaba ko ya ne shekara nawa haka yake ba ma ce tun lokacin da aka fa duniyan shi bai kwanto ba shi bai dawo ba a haka wa inna minha lama yahbitu min khashyati llahi saboda khashyati llahi ne a Allah ya durƙusawa wannan dutsen gungumin dutsen a Allah ya durƙusawa saboda tsakkanta kansa da karkatowa kansa wa Allah yana tasbihi yana tamjidi yana taklili sabanin zuciyar kafin sabanin zuciyar ja'iri na dan adam shi baya yi ba ku ganin zuwa kuma ga da suke wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah ya ku yahudawa wama Allah bi ghafilin amma ta'malu Allah ba wai bai san abin da kuke aikata a cikin zukatan ku ba mu kam nan izo mu ya gare na da hin do hin bi da mutum ne ayayu eh yi non kam on da wani ko min jaha in ba tun to أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقله وهم شكينا عمر بعضنا أفتطمعون ya ko muminai da suka yi imani da Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama afatatma'una an yu'minu lakum wai ku kuna kwadaita kuna kwadayin cewa yahuda wannan su zo su gaskanta ku su bi ku kamar da kuka bi annabi wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah ai sun san qur'anin ku gaske ne sun san kuma annabin ku gaske ne sun san kuma addinin ku gaske ne to saboda haka kuka kwadaita akan su gaggauta su zo su yi imani ko su zama mumine kamar yadda kuka zama muminai وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله mafi yawa yanki daga cikinsu ai suna ji ana karanto musu attaura a cikin attaura akwai ƙur'ani a cikin attaura akwai musulunci a cikin attaura akwai annabi muhammadu surorin ƙur'anin nan duka suna cin attaura duka babu surar da babu a cikin attaura sai amanar rasulu sai kuma fatiha fatiha da amanar rasulu su ne kawai babu su a cikin attaura saboda haka idan annabi yana karanta alkurani suna ji suna gane cewa sau to wa'annan ba mu taba mu ga wanda suka koya musu ba waya koya musu waya koya musu allan da ya koya ma annabi musa shi ya koya masa duk kaza halal kaza haram kaza ya dace kaza bai dace ba duk akwai a cikin attaura idan annabi ya zo za a haranta musu kaza kamar yadda aka haranto mana za a halattar musu kaza kamar yadda aka halattar mana kuma za a haranta musu abu kaza da kaza abun da Allah ya halattar mana mu su za a haranta musu abun da Allah ya harantar mana kuma za a halattar musu abun da aka haranta mana za a abun da aka haranta mana za a halattar musu abinda aka haramta mana abinda aka halatta mana za a haramta musu kafin ci magana akwai abinda aka halatta ma yahudawa mu idan mun zo mabiyan annabi ba a haramta musu mu za a halatta mana akwai kuma abubuwan da aka halatta musu mu za a haramta mana akwai kuma abubuwan da zama halal ne mu ma halal ne haram ne mu ma haram ne duk akwai shi a cikin taura saboda haka idan annabi ya ce daga yanzu ka za haram ne manyan yahuda sun san cewa eh lallai a cikin littafin akwai dama za a haramta musu kaza yasma'una kalam Allah suna jin at-taura maganan Allah da aka saukar aka Allah Musa thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu sai su cire ka gane su cire haramcin abun a cikin at-taurarsu a zamanin annabi kenan ko kuma su cire halattan abun a cikin attaurarsu sai su cire shi in sun cire shi mu kuma wa zai cire mana babu in mun ci gaba da harantar da kaza sun ce to ina suka samu mu a cikin attaura babu wannan su riga sun cire shi saboda su nemi su nuna wa al'umma rashin gaskiyar annabi da alkur'ani ashe kuma rashin gaskiya akan su ta ƙare min ba'di ma aqalu bayan sun fahimci abun fa za su yi haka wa hum ya'lamuna kuma da sani ba suna haka da rashin sani bane alhamdulillah